الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da goma ga watan uku a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyacci a nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratu safi wanda ita ne sura ta 61 idan ka kirgo daga fatihatul kitabi sannan bayan haka kuma wannan sura ta sauka ne a garin madinatul munawwara za da hallahu takriman wata shirifan wata aziman bayan haka kuma wannan sura tana ɗauke da ayoyi guda goma sha hudu sannan bayan haka sura ce wacce take magana akan tauhidi da aƙida da ta Allah da bauta da tarbiyya wajen wato karɓar saƙon annabawa da kaucewa cutar da su ko gaya musu baƙaƙen maganganu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kwana a nambar aya ta hudu za mu tashi kan lambar aya ta biyar insha Allah ala rama mu je أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أن رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر
Idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun fassara waɗannan ayoyi guda biyu duka da aya ta biyar da aya ta hida a cikin wannan sura mai albarka suratul saffi to amma akwai bayanan da ya kamata a ce mun ɗan yi kaɗan game da waɗannan bayin Allah guda biyu ita ce na na Maryamu da kuma ɗanta annabi Isa waɗannan bayin Allah guda biyu bayin Allah ne waɗanda malamai suka ce ita kanta Maryam ba don babu annabiya mace ba kadat an ta kuna nabiyan ita kanta ta yi dab da ta zama annabi amma dai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am mahaifiyar annabi Isa na na Maryam siddiqa ce sun kasance a ainihin wato ba sa cin abinci ko ka sun kasance suna cin abinci wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am to a matsayin maryamu na siddiqa wato ɗaya daga cikin siddiƙai da ta gaskata da Allah ta gaskata da manzon Allah annabi Isa a matsayinsa na manzo kuma ta gaskata da duk abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya turo to lalle tana da kima tana da martaba a cikin addinin musulunci yasa Allah maɗaukakin sarki ya buga wa muminai misali da matan annabawa guda biyu kuma yasa abin nan kafirai misali ya buga musu abin nan misali da matan annabawa guda biyu mumine kuma ya buga musu misali da nana maryamu da kuma ainihin wato matar fir'auna alaramma a cikin alkur'ani me yace ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط mm.
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما mhm.
فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الكافرين ya isa haka alaramma kafin mu je misali na gaba Allah ya ce daraballahu lillazina ka daraballahu mathalan lillazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin Allah ya buga wa kafirai misali da matar annabi lut da matar annabi nuhu waɗannan mata guda biyu Allah ya ce kana ta tahta abdaini min ibadina salihaini sun kasance suna ƙarƙashin auren wasu bayinmu guda biyu salihai shine annabi nuhu da kuma annabi lut waɗannan mata guda biyu allah ya azurta su da auren annabawa guda biyu amma wannan arzikin da allah ya yi musu bai tsinana musu komai ba domin ba su yi aiki da abin da annabawan suka zo da shi ba kuma ba su yi imani da su ba kaga wata jarrabawa da wannan ne malamai suka ce ba abin mamaki ba ne don an samu akaramakallahu ya auro wata kangararriyar mata tana cin zarafin shi tana cin mutuncin shi ba a kansa aka fara ba domin annabawa ma Allah ya musu wannan jarabawa ko baka isa ka ce ba su iya zaben mata bane yasa suka zabo kangararriya ko ba haka bane ko ka ce ba su da lissafi ne yasa suka dauko kangararriyar mace jarabawa ce don haka yadda Allah ya musu zai iya yi wa wani haka zai iya yi wa wani haka jama'a ni na san malamin da matarsa wallahi in zai fita za ta iya cin kwalarsa ta gaura mishi mari ta ce wallahi ba zai fita ba ni na san shi ko malami ne na addini za ta tara kofa ta ce wallahi tallahi bai isa ya fita ba kuma haka zai haƙura dole haka zai haƙura ba zai fita din ba za ta iya caje shi duk abin da ya shigo da hina kuɗi ta kwashe kuma ba zai iya ce mata komai ba kai ka san dai wannan jarabawa ce ko ba haka bane domin wani in yi kukan kura ya yayi ne ta ya maka ta da ƙasa sai dai a zo a ɗebi abu na ɗinta haka ne ko ba haka ba alaramma amma dai ba irin su alaramma ba ne don alaramma shi ko kukan akuyaye ba zai iya ɗiban ta da ina fata bai da ba na kura ba saboda gashi nan haka jiya yau Allah ya ƙara alaramma lafiya da imani sai karfin imani ba kiba ba kuɗi an gane maganar da kyau an gane magana da kyau ko yawwa to saboda haka Allah madaukakin sarki yace kana ta tahta abudaini min ibadina salihaini sun kasance karkashin bayin mu guda biyu salihai amma fa khanatahuma he suka ha'ince su suka kisi imani da su suka ɓoye kafirci a zuci suka bayyana imani a zahiri suka nuna suna tare da annabawan alhalin da su ake injiniyarin duk wata fitina ta saba wa Allah a wannan gari da kuma wannan zamani Allah ya ce falam yughniya anhuma min Allah shay'an wannan bai tsinana musu komai a gurin Allah ba wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilina Allah ya ce muka ce musu ku shiga wutar jahannama tare da masu shiga gabaki daya to sai misali na gaba alaramma وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا mm.
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا الجنة ونجني من فرعون نعم ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين to ya isa haka alarama kafin mu je kan maryam Allah ya ce wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'auna Allah kuma ya buga misali wa masu imani da matar fir'auna ikon Allah kaga ita kuma mijinta ya ce shi Allah ne ma ya ce ma shi bai san wani Allah ba in ba shi ba wato
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت wa ƙala fir'aunu لكم من إله غيري fir'aunu ya ce ya ayyuhal mala'u ya ku taron fadana ma alimtu lakum min ilahi na gairi ni ban san kuna da wani Allah koma ba na ba wato fir'auna shi ne la ilaha illallah ba wani abin bauta da gaskiya sai fir'auna wai a faɗinsa ba amma mu abin da muka sani shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba wanda ya cancanta abotawa sai Allah ba fir'auna ba annabi muhammadu kuma manzon Allah ne to haka yi buɗu baki ya ce musu ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san kuna da wani Allah koma bayana ba tsabar kangara ne ta kai malamai suka ce a duniya gaba ɗaya a cikin masu mulki ba a taɓa yin ƙwallon shege irin fir'auna ba kana neman ƙwallon shege ka samu fir'auna magana ta kare a cikin masu dukiya kuma ba a taɓa yin ƙwallon shege irin hamana ba abin nan karuna sorry karuna a cikin 'yan fada kuma ba a taɓa yin ƙwallon shege irin hamana ba waɗannan su ne ƙwallayen shegu guda uku jama'a gane magana da kyau ku? ƙwallayen shegu kenan duk wanda ka ɗauko tarihinsa abin sa ya sai sai hankalinka ya karu saboda irin ta'addanci da taɓargaza da suka aikata wa addinin musulunci وقارون وفرعون kaji su ko kaji Allah ya haɗa su a guri ɗaya ko ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض بغير الحق وما كنا سابقين Allah ya ce wa ƙaruna wa fir'auna wa hamana haka Allah ya jera su uku a jere su ne kuma ƙwallayen shagu na ta an gane yauwa hakika annabi Musa ya zo musu da hujjoji da dalilai da bayanai amma sai suka yi girman kai akan abdoran ƙasa suka isubi Allah ya ce amma fa ma kunna sabiqina ba su fa karfi karfin ba kuma ba su tsere mana ba wallahi yau din nan in muka ga dama za mu iya kawo masu inji Allah
فكلا أخذنا بذنبه to kaji فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا mhm ومنهم من أخذته الصيحة mm.
ومنهم من خسفنا به الأرض na'am ومنهم من أغرقنا to kaji وما كان الله ليظلمهم mm.
ولكن كانوا
anfusahum yazlimun Allah ya ce fa kullan kowanne ɗaya daga cikin waɗannan kwallayen shegun akadna bi dhanbihi mun kama shi da zurbansa faminhum man arsalna alaihi hasiba akwai wanda muka turo masa da iska muka ce iska ta yi waje-waje da shi iska ta yi mutsu-mutsu da hi da mutanensa wa minhum man akhadathu sayhatu akwai wanda tsawa muka daka masa da hida mutanansa duk gaba ɗaya suka narke suka zama ƙasa wa minhum man khasafna bihi al-arda akwai kuma wanda muka ce ƙasa ta tsage ya ci gaba da zazzaguwa a cikin ta irin shi karuna din kenan wa minhum man aghraqana akwai kuma wanda muka ce shiga ruwa ya shiga ruwan kuma ruwan ya dulme da shi shine ogan nasu shine fir'auna Allah ya ce wa ma kana Allahu li yuz- li yazlimahum wannan abin da duk Allah ya yi musu bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimuna abin da ya tabbata shine su ne suka zalunci kansu da sun bi Allah da duk haka bata same su ba na fata an gane magana to fir'auna yayi da'awar wannan amma sai ga matarsa kuma Allah ya ce wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'auna Allah ya buga mu'mine misali da matar fir'auna in lokacin da qalat tace rabbi bini li indaka baitan fil jannati Allah gina min gida a cikin aljanna kuma sai Allah ya gina mata wa najjini min fir'auna wa amalihi ka tseratar da ni da imani na daga fir'auna da irin kalar aikin shi wa najjini min alqawmi zalimina kuma ka tseratar da ni daga mutane azzalimai to sai kuma waye Allah ya faɗa ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا Mm.
فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ورسله وكانت من القانتين Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa Maryama binata Imrana da kuma Maryamu ƴar gidan Imrana wato kyan ɗaya gaji ubansa kenan ko ita mutuniyar arziki Imrana babanta mutumin arziki Allah ya ce wa Maryama da Maryama ibnata Imran ƴar gidan Imrana allati ahsanat farjaha wanda ta kiyaye al'aurarta ba ta yadda wani namijin da ba mijinta ba ya take ta ba ta yadda ta afkawa saƙo da haramun da abin da Allah ya saba wa ba ta yadda da wannan ba. an gane maganar da ke ku Allah ya ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha ta gaskata da kalmomin ubangijinta ko wa kutubihi ta gaskata da littattafan Allah wa kanat minal qanitina ta zamanto daga cikin wanda suka mai da al'amarinsu ga Ubangiji Maryam kenan jama'a to wannan ita ce mahaifiyar annabi Isa a wani guri alaramma da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko maganar Zakariya wa Zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan يا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين sai Allah ya ce ne فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه innahum إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا wa kanu وكانوا لنا خاشعين sai ya ce me والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها mm.
وجعلناها معها وابنها آية للعالمين Allah maɗaukakin sarki yace wa Zakariya tuna da annabi Zakariya idh da rabbahu lokacin da annabi Zakariya ya kwarma wa ubangijinsa kira rabbi yace ya ubangiji la tadarni fardan karka banni ni kadai ya Allah annabi Zakariya yayi shekara aru aru babu haihuwa jama'a abin yaƙi ƙarshe ya koma ga Allah ya fake a gurin Allah ya zambaɗa wata irin addu'a ta neman agajin Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce fasta dabna lahu sai muka amsa masa addu'arsa wa wahabna lahu ya haya sai muka yi masa baiwa da ɗa ya haya na fata an fahimta wa aslahana lahu zawjahu kuma muka gyara masa matarsa da ta ki daukar ciki yanzu sai ta dauka sai Allah ya ce innahum da masu annabawa kanu yusari'una fil khairati sun kasance suna gaugawar aikata alkhairi ba sa sakaci idan abin alheri ya taso don haka tun daga kan annabi adamu har zuwa kan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce da su allah yake annabawa kaf idan alheri ya taso ba sa wasa da shi don haka kai kai wasa da alheri ya ya kai dan adam duk wani abin da kaga wannan abin in ka yi shi zai zama alheri gare ka zai zama alheri ga rayuwarka zai zama alheri ga al'ummarka zai zama alheri ga addininka zai zama alheri ga makomarka zai zama alheri ga matanka zai zama alheri ga 'ya'yanka zai zama alheri ga addininka to karka wasa da shi domin innahum kanu yusari'una fil khairati ba sa wasa wajen alheri annabi muhammadu jama'a sallallahu alaihi wasallama wata rana yana zaune sai aka ga sahabbai suka ga ya tashi firgigit da sauri ya takhaffa riqaba sahabihi ashabihi yana tsallaka wuyan sahabbai da sauri sai ya shiga sai ya fito sai sahabbai suka ta rasulullahi lafiya yace wallahi wasu yan dirhamomi ne na manta da su suna ajiye sai na ga akwai mabukata shi ne na tahi da sauri kar Allah ya ɗauki rayuwata ban sadaukar da su ba shi ne na je na ɗauko su na zo na sadaukar da su sannan hankali na ya kwanta innahum kanu yusari'una fil khairati annabawa sun kasance suna gaugawar aikata alheri yasa wata rana ya rabawa mutanen makka ya raba musu kuɗi ya rabawa mutanen madina kuɗi suna ta binsa suna ya rasulullahi ni ba su ya ce na rantse da Allah da a ce akwai wani abu da ya saura da ba zan ajiye shi a gida na hana ku ba ya ce ba abu me zan yi da shi ya ce wallahi da akwai wani abu da ya saura da na ɗauko duk na raba mu ce ba abin da zan yi da shi ne da kuka ganin don haka ya sa a cikin hadisi ya ce ɗan adam za ka daina mali mali mali mali dukiyata dukiyata dukiyata ya ce malahu min malihi illa talatan daga cikin dukiyarsa fa ba abin da ya mallaka in ba abu guda uku ba ya ce ma akala fa afna abin da ya ci ya zama kashi ya je shadda ya kasayar da shi wa ma labisa fa abla abin da ya ɗinka ya saka ya tsufa ya cire ya jefar wa ma a aɓa faktana abin da ya ɗauka ya ba wa wasu sai ya zama ya samu wadatar duniya da lahira da wannan abu ya ce wa masu wa zalika fa huwa zahibun wa tariku hulin nasi annabi muhammadu ya ce duk abin da ya saba waɗannan abubuwan guda uku to za ka tafi ne kuma za ka bar wa mutane da magada su yi abin da suka ga dama da shi na fata an gane magana da haka Allah ya ce innahum kanu su annabawa sun kasance yusari'una fil khairati suna gaggawar aikata alkhairi wa yad'una na ragaban kuma suna kiran mu suna masu kwaɗayin rahamar mu wa rahaban suna tsoron azabar mu inji Allah wa kanu lana khashi'ina kuma sun kasance masu taka tsantsan da al'amarin mu ne sai Allah ya ce wallati ahsanat farjaha da kuma wannan da ta kiyaye al'aurata shine muhalli shahidin mu na na Maryamu kenan jama'a waja'alnaha muka sanya ta wabnaha da ɗanta da ta haifa ayatan lil'alami na dukkansu sun zamanto ayoyi ne ga waye ga sauran halittu ga baki da maryam da ainihin wato annabi isa allah ya ce gaba ɗayansu bai kamata su zamanto muku wani abu in ba aya ba to amma wasu sai suka wuce gona da iri sai suka ɗauki annabi isa da maryam a matsayin alloli na fata an fahimci magana amma Allah ya kira su aya ne kawai mahaifiyarsa kuma ya ce siddiqa ce don haka a cikin suratu ali ibrahim al-ramma Allah ya ce wa id qalat al-mala'ikatu ya maryamu inna Allah hashtafaki قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على Check.
نساء العالمين na'am يا مريم قلتي لربك واسجدي وارجعي مع الراجعين Allah madaukakin sarki ya ce wa id qalat al-mala'ikatu ya maryamu tuna lokacin da mala'iku suka ce ya ke maryamu inna Allah hashtafaki lalle Allah ya zaɓe ki wa tahharaki ya tsarkake ki wasdafaki ya sake zaɓar ki ala nisa'il alamin akan sauran mata gaba daya yasa cikin hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace kamula minar rijali kafiru da yawa daga cikin maza sun kammalu an samu kammalallun mazaje da yawa annabawa rututu siddiqai rututu shahidai rututu a cikin mazaje amma yace walam yakmul minan nisa'i illa thalatha mata ko ba a samu wanda suka kai makura a addini ba in ba guda uku ba na farko yace asiyatu imra'atu fir'aun asiya matar fir'auna na fata an fahimta sannan wa maryamu bintu imra da kuma maryamu yar imrana ita ce muke magana da ke akanta sai ya ce wa fa abin nan abin nan abin nan menene a wa fadlu aisha ala sa'irin nisa'i ka fadli saridi ala sa'irin ta'ami annabi ya ce bambancin na na aisha kuwa akan sauran mata kamar bambancin sarid ne akan sauran abinci wani abinci larabawa suke da shi a wancan zamani ana ce masa sarid wanda special abinci ne kamar a yanzu mu ce menene eh gurasa aba kai kuwa gurasa ne special aba a karama kallau eh shawarma ko kamar shawarma yauwa to sai kuma me banda shawarma a kuna zagayawa dai amma wani ya ce gurasa bakar ne ko ta a yi hankali bakar kuma abin da ya daki garwa alkasin mai nama ko yawwa to kamar haka ya ce ka fadlin saridi ala sa'ir ta'a shi ne a nan ma Allah maɗaukakin sarki yake faɗa mana kan cewa lokacin da suka ce mata wastafa ki Allah ya zaɓe ki ala nisa'il alamina akan mata sauran mata gaba ɗaya sai ce ya maryamu qunuti li rabbiki ya ke maryamu uqunuti li rabbiki ki kankan da kai ki maida al'amarin ki zuwa ga Allah wasjudi ki yi sujjada warka'i ma'ar raki'ina kuma ki ruku'u tare da masu ruku'u a gaba alaramma sai Allah ya sake cewa id qalatil mala'ikatu ya maryamu inna Allah yubashshiruki قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وكيلا في الدنيا والآخرة ومن المقربين sannan fa wa yukallimun nasa ويكلم الناس بالمهد وكهلا mm.
وإذ wa min as-salihin ومن الصالحين ya isa haka alarama Allah ya ce id qalatul mala'ikatu ya maryamu tuna lokacin dai da mala'iku suka ce ya ke maryamu inna Allah yubashshiriki bi kalimatin Allah yana miki albishir da kalma daga gare shi dan haka annabi Isa kalmar Allah ne ba dan Allah bane kiristoci ku ji wannan gashi nan a Bible ya tabbatar cewa Isa ba dan Allah bane kuna da hi a rubuce ku ji tsoron Allah ku yi aiki da abin da ya zo a cikin Bible in ma kai kifar da kai aka yi cikin kiristanci baka sani ba to ka je ka samu fastoci wanda suke masu tsoron Allah su gaya ma annabi Isa ba dan Allah bane ka ji da kyau ba iya Qur'ani ne ya tabbatar da wannan ba har Bible ya tabbatar da wannan na fata an fahimci magana ya tabbatar da wannan da haka ku ji tsoron Allah inna Allah yubashshiruki bi kalimatin Allah yana miki albishir da kalma ismuhul masihu Isa ibn Maryama sunansa almasihu Isa dan Maryam wanda malamai suka ce abinda ake nufi da almasihu shine wanda idan ya shafa guragu suna warkewa in ya shafa makafi suna warkewa in ya shafa kaza na ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka yi wa almasihu akwai fassarori da yawa wanda ba wannan ba na fata an gane ismuhul masihu isa ibn maryama sunansa masihu isa dan maryam wajihan fid dunya wal akhirah mai daraja ne mai kima ne mai martaba ne a gurin Allah fid dunya tun daga nan duniya wal akhirah da kuma al akhirah fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina kuma yana daga cikin annabawa da manzanni da suke kusa da Allah na fata an fahimci magana Allah ya girmama annabi Isa ya mutunta shi ya ba shi kimarsa da martabarsa amma bai mai da hi ne ba Allah ba shi ba Allah bane ko ba dan Allah bane an gane magana da kyau ko wa yukallimun nasa kuma ya yi wa mutane magana ko yana yi wa mutane magana fil mahadi a cikin tsumman goyo wa kahalan da kuma bayan ya girma ya balaga wa min salihina kuma annabi isa yana cikin mutanen arziki baya cikin mutanen banza ina fata an gane قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر Mm, قال كذلك الله يخلق ما يشاء
nana maryamu lokacin da ta ɗauki cikin annabi isa fara daga can sama alramma wa dhukur fil kitabi maryama idin tabadat min ahliha واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا Mm.
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا sai ce ne قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا na'am قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا Mhm.
قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا Mm.
قال كذلك قال ربك هو علي هين Allahu akbar ولنجعله آية للناس ورحمة منا Allahu akbar amran maqdiya alarma ya isa haka alarma ya ce bai isa Mm. Mm.
قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Allahu akbar فناداها من تحتها Allahu akbar احزني قد جعل ربك تحتك سريا Mhm, mu je dai
النخلة تساقط عليك رطبا جنيا Mhm.
فكلي واشربي وقري قري عينا عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي Allahu akbar فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم كلم اليوم اليوم
إنسيا sai ka je karshen kissa alarma فحملته فحملته فانتهى tamfanta ba zan bihi ba zan bihi galar ma ya isa haka wannan ayoyi gaba ɗaya jama'a a cikin suratu maryam dama surar tata ne gaba ɗaya gaba ɗaya surar dama sunanta suratu maryam don haka kissarta ta fi kowace kissa tsayi a cikin wannan sura Allah ya kawo wa zukur fil kitabi Ibrahim wa zukur fil kitabi Idris wa zukur fil kitabi Musa wa zukur duka to da aka zo wa zukur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya Allah ya ce ka tuna a cikin littafi labarin Maryamu lokacin da ta keɓe daga mutanenta ta koma can gefe yan uwa ashe ba tun yanzu aka fara halwa ba ya sa ukubatu ɗan amir in ban manta ba ya tambayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi man najatu ya manzan allah menene tsira sai ce masa ihfas alaika lisanaka ka kiyaye harshenka wal yasa aka baituka sannan gidanka ya ishe ka wajen zama wa biki ala khati'atika kuma sannan ka dinga kuka akan laifukan ka ba ka dinga bincikan laifukan wasu ba ina fata an gane ihfaz alayka lisanak ka kiyaye harshenka ka daina maganganu da ba su da kan gado wal yasa'aka baituka gidanka ya zama ya ishe ka gurin hira ka daina fita ana hirar banza ana zagin jama'a da kai eh sannan yace wabki ala khati'atika kai kuka akan laifukan ka kai kokarin gyara su wannan shine shi yasa sufyanu thauri Allah ya masa rahama yace hadha zamanu sukuti wannan zamanin shiru da baki ne kar ka yawaita magana a wannan zamanin ba haka ba za ka hallaka wallahi walzumil buyuti yace kuma wannan zamani ne na zumtar ina gida warida bil quti min halal yace kuma ka yadda da abincinka na halal kar ka yadda ka taba kayan wani waɗannan shawarun guda uku sufyanu sauri yace ka dauke su yadda annabi muhammad ya gaya ba hukumatu dan amir na fata an gane hadha zamanu sukuti walzumil buyuti warida bil quti yace ila an tamuta har zuwa ka mutu kar ka yadda ka saba waɗannan abubuwan guda uku in ka rike waɗannan abubuwan guda uku to ka gama don haka fatta ka min dunihim hijaba sai ta riki hijabi tsakaninta da mutanen ta koma can gefe tana tabautar Allah ba ruwanta do hayaniyar gari ba a yi da ita to ahe ba ta tsira ba ta gudu ba ta tsira ba Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka turo mata ruhinmu shine mala'ika jibrilu na fata an gane fata masala laha basharan sauyiya sai zaman to mata wato namiji madaidaiti ba dogo ba gajere ba ba kato ba ba siriri ba fari kyakkyawan mutum qalat sai ta ce masa a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ina neman tsarin Allah daga kai karka taba ni in dai kai mai tsoron Allah ne ba munafikin Allah bane karka taba ni qala sai ta ce mata innama ana rasulu rabbiki ni da kike gani ba normal mutane bane da kika saba gani dan aikan ubangijinki ne ni mala'ika ne na zo ne li ahaba laki gulaman zakiya zan miki baiwar da zan miki kyautar da tsarkakakke wanda ba a taɓa yin ɗa kamarsa ba domin shi an haife shi da uwa babu uba na fata an fahimta annaba adamu kuma ba ma uwar babu uban eh sai kuma waye ba uba ba uwa hawa ita kuma da uba babu wa babu uwa sai kuma wanda suke da uwa da uba su waye duk ga mu nan mu ne duk gaba daya duk duniya da uwar mu da uban mu ko ba haka bane ko ta gaban Fatiha dai ka zo dai to akwai uwar akwai uban gara ma ka zo ta gurin Fatihar ya fi maka na fata an fahimta to Allah ya ce zan baki ɗa tsarkakakke wanda ba a yi halitta irinsa ba don duk duniya babu wanda aka haifa ba uwa abin nan ba uba sai uwa sai annabi isa duk duniya ko ba wanda aka haifa ba uba ba uwa sai uba sai hawwa'u duk duniya ko ba wanda aka yi ba uwa ba uba sai annabi adamu duk duniya kuma wab- wanda aka yi da uwa da uba mu ne mu gaba daya an gane maganar da kyau ko to li ahaba laki gulaman zakiya sai ta ce ni قالت أنا يكون لي غلام تيازن سامدا ولم يمسسني بشر bayan wani ɗan adam bai taɓa taɓa ni ba walam aku bagiya kuma ni ba karuwa bace ba yar tazubar bane ni ba yar badala bace ni na fata an fahimta ba yar tiktok bace ni ko ba haka bane ba na tiktok ba na facebook ba na komai duk shedan da ake ni ba na yi kuma ni ba matar aure ba ban da miji ta ya za na samu ɗa ƙala ka zaliki ƙala rabbuki huwa alayya hayyin sai ce haka ubangijin ke ce zo in gaya miki wannan abun mai sauƙi ne a gurin Allah wal naj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna za mu sanya shi ne ya zama aya ga mutane shine annabi isa annabi isa aya ne jama'a wa rahmatan minna kuma rahama ne shi ɗin daga gurinmu da Allah ya turo wa banu Isra'il ke dakata fa Maryamu wa kana amran maqdiya an fa gama wannan abin fata lokaci ne ma mu tsaya muna tattaunawa an fa gama Allah ya ce fa hamalatu eh fantabazat bihi makanan qasiya sai ta ɗauki cikin sai ta tafi da shi zuwa wani guri can gefe fa ajaa hal makhadu ila jiz'in nakhlati naƙuda sai ta jata shi ne fa a ja'aha naƙuda sai ta jata ila jiz'in nakhlati zuwa ga wani kututturen dabino qalat sai ta ce mitu qabla hadha ni ina ma na mutu kafin wannan rana saboda tana ganin abin da ita ta keɓe jama'a mutumin da ya keɓe ya ce ba ruwansa da kowa saboda mutanen gari sun lalace musamman ma irin mace kuma sai aka ganta da ciki yan iska ya suka samu jama'a sun samu abin tallata ko ba su samu ba yan ba- yan- yan- yan- yan- yan- yan- yan- yan baɗala sun samu ko ba su samu ba da yan yayatawa da ɗan ɗorawa a facebook haka ne ko ba haka ba ce ka ganta nan za ta ɗauki mutane yan iska mutanen banza to ga hinan ita ma a hiddin abin da ko ba haka bane jama'a to ita ma abin sai tana jin kamar tofa yanzu matsala ta same ta ita ta keɓe tana ta ibada yau ga ciki ta tare da ita ya za ta yi fa ajaa al makharu ila juz'in nakhl قالت يا ليتني مت مت قبل هذا ina ma na mutu kafin yau wa kuntu nasiyan mansiya ina ma na zama a bar mantawa gaba ɗaya ba a taɓa yi na ba ma gaba ɗaya fanadaha min tahtiha Allah ta hazani kafin ta rufe bakinta sai ga ɗan ya fara mata bayani daga ƙarƙashinta har ta haife shi ɗan ya fara mata da sai ya ce mama karki bakin ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki thariya Allah ya sanya miki a ƙarƙashin ki duk abin da zaki yi wadatar ki da buƙatar ki da hikina da shi wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban jamia ki girgiza wannan kututturen dabino aka ce kututturen dabino ne wanda babu komai a jikinsa ya bushe ya kankatare kwankwataran ba alamar ganye ko ko kore babu alamar a jikinsa amma Allah ya ce huzzi ilayki bi jiz'in nakhla ki girgiza wannan kututturen dabino to saqit alayki rutaban janiya danyen dabino nunanne wanda yanzu yanzu yayi zai zubo miki za su ci fakuli wa sharabi wa qarri aina ki ci ki sha ki kwantar da hankalinki ba abin da zai same ki sai alheri fa in ma tarayinna min albashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya idan wa wani mutum ya zo zai miki magana abinda za mu baki shawara shine ki gumda bakinki فأتت به قومها ta zo alarama ta zo na قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا ya uku ta haruna يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا me ya faru فأشارت إليه kalu قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا sai ya ce musu me قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا sai me وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا bayan wannan fa وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا sannan fa وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا sai sai me ذلك عيسى ابن مريم Mm, قول الحق الذي فيه يمترون na ما كان لله أن يتخذ من ولد
سبحانه Mm, إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
na fata an fahimci magana Allah maɗaukakin sarki ya gaya mata ya ce duk wanda ya miki magana faƙuli inni na zartulin rahama ne soma ki ce na ɗauki azumin magana tsakanina da ubangijina falan ukallimal yawma insiya ba zan sake magana da kowa ba an gane magana da kyau ko ashe Allah ya yi haka ne don ya bata kariya don duk jawabin da za ta yi ba za a yarda da ita ba duk wani bayani da za ta yi ba za a yarda da ita ba sai ce Allah ya ce kawai ki yi shiru da bakin ki kar ki kare wa kowa magana ki bar mu mu za mu kare ki insha Allah ai malam duk wanda ya ba Allah ko ya shiga matsala sai Allah ya fitar da shi wallahi duk wanda ya runguma Allah ko ya shiga damuwa sai Allah ya tsamo shi Allah ya ce fahamalatu fa atat bihi qaumaha tahmiluhu sai ta ɗauki jinjiri annabi isa tana ɗauke da hihe ta higa cikin mutanenta kaf ija ƙalu sai suka ce ya maryamu ya ke maryamu anna laki hala ko kar ji iti shay an fariya kin zo da a- abu ba na kirkirarren abu wanda ba mu san ki da hi ba ya ukta haruna ma kana abukin ba a sauki ya ke yar uwar harun baban ki fa ba mutumin banza bane mun san shi wa ma kanat ummuki baghiya mahaifiyarki kuma ba karuwa bace kaga me suke nufi da wannan kamar kayi karuwanci da ta samo ciki haka mutane suke ita kuma da ta tashi kawai sai ta ɗuna musu ɗan fa asharat ilaihi ta ɗaga yaron kawai sai ta nuna musu qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya tace ya suka ce ya kina nuno mana jinjiri a cikin tsimman goyo da ya zamu yi magana da shi suna rufe bakin su qala inni abdullahi shine maganarsa ta farko sai ce musu ni da kuke gani na bawan Allah ne a ta kaga tun daga nan su san cewa ba dan Allah bane kalmar farko da annabi Isa ya fara yi a duniya shine shi bawan Allah ne ataniyal kitaba Allah ya bani littafi wa ja'alani nabiyyan kuma ni da kuke gani na a cikin kar ku raina ni kuna gani na jinjiri ni annabin Allah ne an gane magana da kyau ko shi yasa wallahi in ba Allah ne ya soka da imani ba wani abin sai kokolwarka ta gagara dauka yes yaro a cikin tsumma yana magana kuma ya ce shi annabin Allah ne kaga sai in ba tsantsar imani zaka ce kai hankali bai kamata ya kama wannan ba to dama da hankali ake auna shari'a ba da hankali ba ne da abin da ya zo ne ake auna shari'a amma kai ka san dai ko a tsafi baka taba ganin jinjiri yayi magana ba ko a tsafi su gama dai can tsafa bafansu da yan kulumbotansu amma su sa jinjiri yayi magana har yau ba a taba samu ba duk matsafa sun yi sun yi su kirkiro irin annabi isa wallahi malam tun daga wancan lokacin har yau ba a samu ba a ce ga jinjiri an tsafe yana magana har yau allah bai bari haka ta faru ba saboda ya tabbatar da annabci da manzancin annabi isa قال إني عبد الله آتاني الكتاب الله بان لتابي وجعلني نبي وجعلني مباركا أينما كنت يا سنياني من البركة دل إند نكي وأوصاني بالصلاة الله ياتي إن دنگ صلاة والزكاة إن دنگ بعد زكاة ما دمت حيا ما تقرنا مي ناري وبرا بوالدتي كما الله ياتي إن بؤواتا gashi a tsumman goyo kuma yana cewa Allah ya ce in bi ta tana rike da shi yana magana kuma a kanta wa barran biwali da cewa lam ya ja'alni jabbara ni da kake gani na ba dan banza bane shaqiyan ni ba shaqi bane mutumin banza da kuke gani na wassalamu alayya to bari in faɗa muku magana ta kusa da ta ƙarshe aminci ya tabbata a gare ni ni isa in ji annabi isa yawma wulittu ranar da aka haife ni yau kenan wa yawma amutu da ranar da zan mutu wa yawma ub'athu hayya da kuma ranar da za a tada ni a ranar tashin alkiyama duk aminci ya tabbata a gare ni gaba daya Allah ya ce zalika Isa ibn Maryama qaulul haqqi alladhi fihi yamtaruna to wannan magana da muka faɗa muku tun daga wadhkur fil kitabi Maryama har zuwa nan shine hakikanin waye annabi Isa dan Maryam kiristoci kun ji nasara kun ji ku je ku duba bible ɗinku haka maganar take yasa yau duniya babu addinin da ke samun mabiya irin musulunci saboda waɗanda suke masu ilimi daga cikinsu wanda suke bincike wanda suke shiga suna fita sun tabbatar da cewa annabi isa ba ɗan allah ba ne suna da hi a bible kuma gashi a ƙur'ani allah ya ce ma kanillahi an yattafi da min waladin subhanahu bai dace ga allah ba a ce ya riƙe ɗa subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah inda yadda yake al'amarin sa idan ya so abu a ce ya kasance kawai kasancewa yake yasa a wani guri yace inna masala isa inda Allah ka masali adam فمثل عيسى عند الله كمثل آدم Mm.
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Allah ya ce inna masala Isa inda Allahi lalle misalin annabi Isa a gurin Allah ka masale Adama kamar misalin annabi Adam ne Allah ya ce khalaqahu min turabin Allah ya halicci annabi Isa da annabi Adam ne daga turbaya ina fata an fahimta ko Allah ya halicci annabi Adam daga turbaya ina fata an gane thumma qala lahu sa'annan yace masa kun kasance fa yakunu sai ya kasance jama'a wannan shine annabi Isa to abu na ƙarshe da za mu kawo kafin mu rufe wannan ayar shine ranar tashin alkiyama Allah zai haɗa annabi isa da kiristocin nan ya tambayi annabi isa kai ne kace waɗannan su bauta maka da kai da mahaifiyarka wa idh qala Allah
وإذ قال وإذ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله
Mhm, sai ce me قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس ليس لي لي بحق ko mm كنت قلته فقد علمته mm تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في nafsik na'am إنك أنت علام الغيوب
sai ce me kuma shikenan qala hadha yawmu yanfu as-sadiqina sidquhum Allah madaukakin sarki yace id qala Allah ya Isa ibn Maryama ka tuna lokacin da Allah zai ce wa Annabi Isa dan Maryamu a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah shin kai ne kace waɗannan mutanen su rike ka da kai da mahaifiyarka a matsayin Allah koma bayana kai ka faɗa musu haka qala subhanaka annabi isa sai ya budu baki ya ce a'a subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya allah tsarki ya tabbata gare ka ma ka- ma ma- ma kana li an ma yakunu li an an aqula ma laysa li ma laysa li bihaq bai dace gare ni in faɗa abin da ban da haƙƙinsa ba bauta taka ce kai kadai dan me zan ɗauko ta in ɗora wa kaina haƙƙin bauta haƙƙinka ne ya allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq amma in kuntu qultuhu faqad alimtahu in har na faɗa musu Allah ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi kai ka san abin da ke cikin raina da zuciyata ni ban san abin da ke cikin kudurarka da zatinka da iradarka ba innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibi gaba daya ma qultu lahum ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم mm, وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم mm.
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم na'am وأنت على كل شيء شهيد yace ma qultu lahum إن تعذبهم فإنهم عبادك mm, وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم qala قال الله هذا يوم ينفع الصالحين صدقهم mm, لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا mm, رضي الله عنهم ورضوا عنه mm.
ذلك الفوز العظيم a takaice waɗannan ayoyi ملك السماوات والأرض Mm. Mm.
وهو على كل شيء قدير a takaice waɗannan ayoyi duka ba lokacin da za mu fassara su ko da kalma bayan kalma ba tare da sharhi ba an gani a takaice waɗannan ayoyi da alaramma ya ƙarasa mana su ne ayoyi da annabi isa zai kare kansa a gaban allah ban gaya musu ba face abin da kai umar ka umarce ni da shi shi kaɗai na faɗa musu kuma ka kasance kai ne kake kula da su bayan ni na mutu na basu na fata an fahimta falamma tawaffaita ni kunta antar raqiba alaihi lokacin da ka ɗauki rayuwata ni dai a zamani na abin da na gaya musu kenan amma bayan mutuwata kai ne ka san me suka gudanar ke sa wallahi duk wani kirista ya tsaya tsam da ransa ya yi nazari wallahi akwai aiki a gaban shi domin ranar tashin kiyama sai sun yi wannan tattaunawar da annabi isa na fata an fahimci magana wanda aka gara ma ka tattara yana ka yana ka dawo addinin musulunci ka tsira mu tsira gaba ɗaya Allah ya kwairatar da mu yan uwa wannan shine karashin bayanin da muka so mu yi dama akan wa idh qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin abinda muka faɗa daidai da ni da ku a wannan a ta- tafsiri Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana a na to za mu tafi da ita gobe za mu ba da amsa insha Allah a za mu karanta gudunmawa da aka bayar insha Allah ta'ala a gurguje lokaci ya tafi a na farko akwai Bashiru Aliyu Haruna ya tura naira ɗari biyar akwai wani bawan Allah ya tura naira ɗari biyu akwai Babe Umar ya tura naira dubu biyu akwai Hafsat Haruna ta tura naira ɗari uku akwai wani bawan Allah ya tura naira ɗari uku abubakar ibnu abubakar ya turo naira dubu biyu wani bawan allah ya turo naira ɗari biyu wani bawan allah hima turo naira ɗari biyu abubakar lawan ahmad naira dubu ɗaya a a menene murjanatu yusuf ta turo naira dubu ɗaya abba jibril bukar ya turo naira ɗari biyu halima abdullahi foundation ko na turo naira du- dubu ɗaya maryam yusha'u ta turo naira ɗari biyu wani bawan allah ya turo naira dubu biyu abdullahi al-mustafa a taya ma addu'a yana so a taya shi addu'a ya turo naira dubu ɗaya hawa'u bala ahmad ta turo naira dubu biyu wani bawan allah ya turo naira dubu biyar wani bawan allah ya turo naira ɗari uku sai idris isyaku ya turo naira dubu ɗaya abubakar muhammad ya turo naira ɗari biyar suhailat abban ta turo naira ɗari shida Bilyamin Sani ya turo naira dubu ɗaya Alhaji Yarima Alhaji Abisho ya turo naira dubu uku a magajiya Ado ko magajiya Ado Ado magajiya ne ko magajiya Ado magajiya dai Ado ko ya turo naira dubu ɗaya a S- SB Global Resource a Baba Dala Family Allah ya saka da alheri naira dubu ɗaya ɗari biyar suka turo Abdul Wahab fi sabilillah turo naira dubu ɗaya Idris Sadiq abin nan menene Udlakwa ne ko menene Udlakwa naira dubu ɗaya Abubakar Bomala Abdullahi naira ɗari biyu Alhassan Yahuza naira dubu biyu Ahmad Baba Gana turo naira dubu ɗaya Mus'ab Bello ya turo naira dubu ɗaya wani bawan Allah ya turo naira dubu ɗaya a wani ba suna tura naira dubu ɗaya ibrahim ibbi naira ɗari bakwai muhammad abubakar kabir naira ɗari biyar ya turo sannan sai shu'aibu hassan ya tura naira ɗari biyar sufiyanu jibril ibrahim naira ɗari biyar sabo abdullahi naira ɗari biyu muhammad garba naira dubu ɗaya sai wa- a abdurrahman sa naira ɗari hudu wani bawan allah naira ɗari biyar wani bawan allah naira ɗari abinda muka samu a yau total naira dubu arba'in da naira ɗari bakwai na jiya lissafinmu 669,520 zuwa yau total ɗin abin da aka tara na marayu naira 710 da naira 222 Allah ya saka muku da alkhairi ya haɗa mu da ku a jannatul firdaus waɗanda duk suka turo waɗannan taimako suna da bukatu na addu'a Allah ka amsa musu addu'o'insu da bukatunsu wannan wannan mai ciyarwa na mara lafiya ne suna ta rubutuwa Ha.
ya za su yi su ciyar eh shi ne za mu za mu amsa sai gobe eh sai gobe sai gobe so saboda haka wanda suka turo tambaya su yi hakuri gaskiya tambaya sai mun dan yi bincike ka akan ta kafin mu bada amsa wa ma utitu min ilmi illa qalila muna addu'a abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harke ko karancin ilimi da ni da ko Allah ya fe mana Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu bukatun mu na alheri Allah ka biya mana yan uwa Abdullahi an ka bai ji daɗi ba da zai baro asibiti muna addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah kuma ya sauwake masa da shi da sauran al'ummar mu gabaki daya wanda suke fama da jinya Allah ya yaye musu mu da muke lafiya Allah ya kara mana lafiya da imani da kuma karfin ibada Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka amsa mana bukatunmu Allah ka yaye mana matsalolinmu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة